mun tsaya a kan hadisi na aisha radiyallahu anha qalat كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كان ليلتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من آخر الليل إلى البقيع فيقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين وأتاكم ما توعدون غدا مؤجلون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون اللهم اغفر لأهل بقيع الغرفة sharhin wannan hadisi ya gabata kamar yadda Aisha radiyallahu anha tace Manzala sallallahu alaihi wasallama ya kasance duk lokacin da ya zamanto garanta ne ranar kwananta ne Manzala sallallahu alaihi wasallama na huta da ƙarshen dare ya zuwa makabartar bakai iya musu addu'a zai shiga ya ce assalamu alaikum dara qaumin mu'minin aminci ya tabbata a gare ku dara qaumin mu'minin gidan mutane mu'minai wa ataakum ma tu'adun abinda Allah madaukake muku alƙawli na ajali ya zo muku ko na jin dadi a cikin kabari ya zo muku ko kuma na sabana haka nan gadan mu'ajjalu kuma abin jinkiri mu ma dai ga muna muna tahi gobe wa inna insha Allah bikum lahiqun kuma in Allah ya yarda mu ma muna tare da ku muna gamuwa da ku lokacin gamuwa in ta yi za mu gamu da ku Allahumma ghafir li ahli baqi al-gharqad Allah madaukaki ka gafartawa mutanen wannan makabarta wanda ake ci mata baqi al-gharqad kenan za mu tashi akan hadisin Buraida radiyallahu anhu قال المؤلف رحمه الله عن بريدة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم السلام عليكم أهل دار من المؤمن أهل, أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون أسأل الله لنا ولكم العافية رواه مسلم أنسى من حديث daga Buraida wanda ya dalla ta kar tabbata gare shi yace annabi wannan tsira Allah da amincin shi su ƙara tabbata gare shi ya kasance iya karantar da su idan suka fita zuwa makabartu ɗayansu ya ce ko wanda zai shiga makabarta ya ce assalamu alaikum ahla darin minal mu'mini ahla diyari minal mu'minin wal muslimin aminci ya tabbata a kanku mutanen gidaddaji ana nihin makabartu daga muminai da musulmi musulmai wa inna insha Allah bikum lahiqun kuma in Allah madaukaki ya so mu ma za mu gamu da ku ajalin mu zai zo mu gamu da ku as'alullah lana wa lakum al'afiya ina roƙon Allah ina roƙawa kawunan mu da ku ku fita da waraka daga azaba ko daga wani abin da baya da dadi wannan na daga cikin addu'o'in da ake a lokacin da za a shiga makabarta wannan hadisi imamu muslim ya fitar da shi wa an ibn abbas radiyallahu anhuma an samu wannan hadisi daga abdullah dan abbas wanda yarda Allah ta kara tabbata a gare su qala yace marra rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi quburin bil madinati fa aqbala alaihim bi wajhihi fa qala assalamu alaikum ya ahla al qubur يغفر الله لنا ولكم أنتم سلفنا ونحن بأثر ونحن بالأثر haka an samu wani hadisi daga Abdullahi dan Abbas wanda yarda Allah ta kara tabbata a gare su yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya huce daga makabartu kabarruka na mutanen Madina ya fuskance su da fuskashi mai daukaka da girma faqala sai ce assalamu alaikum ya ahlul qubur amince tabbata akan ku kuma abuta kabarrukan wannan yaghfirullahu lana wa lakum Allah ya gafarta mana da mu da ku antum salafuna ku magabatan mu ne kun rige ajalin ku ya cika kun rasu kuna gaban mu wa nahnu bil athar mu ma muna kan hanya muna gurbin inda kuka je mu ma insha Allah za mu je wannan hadisi imamu Tirmidhi ya fitar da shi kuma ya yi hukumci a kan ce shi hadisi ne hasan hadisan nan guda biyu al'allama muhammad bin salim al'usamin rahimahullah bai musu sharhi ba la'alla ya wadatu da sharhin da yi na hadisin aisha radiyallahu anha قال المؤلف رحمه الله باب كراهية تمني الموت بسبب ضر نزل به ولا بأس ولا بأس به لخوف الفتنة في الدين malam ya ce babi wanda yake bayanin kyama na gurin mutum ya mutu fatan mutuwa dalilin wata cuta ko wani abin da baya da daɗi da ya samu mutum kuma ba laihi irin yin wannan fata dalilin tsoron fitina a cikin addini dan mutum yana tsoron fitina ta same shi a cikin addini to babu laihi idan ya yi wannan fata mala ya kawo hadisi guda biyu hadisin abu huraira radiyallahu anhu na farko da na biyu qala an abi huraira radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala la yatamanna ahadukum al-maut imma muhsinan fala'allahu yazdad wa imma musian fala'allahu yasta'tib muttafaqun alayhi wa hadha lafz al-bukhari abu huraira wanda yarda Allah ta ƙara tabbata gare shi ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kadda ɗayan ku ya saki ya yi fatan mutuwa ya ce Allah ina ma a ce na mutu ko dai ya kasance wannan mutum mai fata mutum ne mai kyautatawa fala Allahu yazdad mai yiwa ya dada a bisa kyautatawa shi idan rayuwa ta ja wa imma musi'an ko kuma mutum ya zamanto mai munanawa ne fala'allahu yasta'tibu mai yiwa ya nemi yarda Allah da gafara Allah Allah ya gafarta mishi wannan hadisi Imam Bukhari da Muslim suka fitar da shi kuma wannan lafzi na Imam Bukhari ne rahimahullah wa fi riwayati li Muslim Imam Muslim iya da wata riwaya daban hallau daga hadisin Abu Hurairah wanda yarda Allah ta kara tabbata gare shi daga annabi wanda tsira Allah da amincin shi su kara tabbata gare shi kala la yatamanna la ya tamanna ahadukumul mauta kadda ɗayan ku yayi gurin mutuwa ko fatan mutuwa wala yad'u bihi min qabl an ya'tiyahu kadda yayi fatan shi ko ya roƙi mutuwa gabanin ta zo mishi innahu idza mata inqata amalu domin idan ya mutu aikin shi ya yanke kamar yadda ya zo a cikin wancan hadisi idza mata ibnu adam inqata amaluhu illa min thalath وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا كما مؤمني rayuwar shi batta da duwa sai a cikin alkhairi da duwan mumini a raye to alkhairi ne domin manzala sallallahu alaihi wasallama na cewa Allah ya ji kan mutumin da ya rahamci mutumin da Allah ya ja rayuwar shi a cikin aiki na alkhairi idan mutum nagartacce ne to rayuwar shi doguwar rayuwa alkhairi ne a gare shi al'allama Muhammad bin Salihu al'Uthaimin rahimahullah yake cewa, Kalar mu'allifu rahimahullahu ta'ala babu karahiyyati tamannin maut da durrin nazala bihi ya'ani min maradin aunahu. Kadda mutum babi wanda yake bayanin kyama ko rashin dacewar fatan mutuwa dalilin wata wata cuta da ta samu mutum ko cutaswa da ya samu mutum, mala ya ce ana nihin daga rashin lahiya ko kuma abin da ya kama da haka. ko rashin lahiya ko ta damuwa ko wani bashi ko abin da ya kama da haka wa amma idza kana li khawfi fitnatin fi din amma idan mutun ya ji tsoron wata fitina a cikin addini ko karkatar imanin shi fala ba'sa bi tamanni al-maut babu lahi idan yayi fatan mutuwa hakaza qala al-muallif rahimahullah mala yace haka mala ya fadi wanda rahma Allah ta kara tabbata gare shi fal insanu idza nazala bihi ad-durr fala ya tamanna al-maut idan mutum wani bala'i ya same shi to kai yi fatan mutuwa zaka ga wasu dalilin talauci ya buga ya buga ya ce kai wai me ake saurare Israfil ya busa kaho a busa kaho duniya ba ta tashi a kare ba wannan bai dace ba fa inna hadha khata'un wa safahun fil aql malai ce irin wannan fata kuskure ne kuma wawanci ne a cikin hankali wa dalalun fid din bata ne a cikin addini amma kaunuhu safahan fil aqli kasancewa wanci ne rashin hankali ne li'anna al-insana idza baqiya fi hayatihi domin mutum idan ya wanzu a cikin rayuwar shi fa imma muhsinan fa yazdadu ko da ya kasance wannan mutum mutum ne wanda ya zama biyin Allah ne mai kyautatawa ne sai ya dada wannan kyautatawa wa imma musian fa yasta'tibu idan kuma mutum mai munanawa ne awaye gari ya tuba ya zuwa ga Allah ya nemi yarda Allah kuma Allah ya yarda da shi wa ya tuba ila Allah azza wa jalla ya tuba ya zuwa ga Allah madaukaki wa kaunuhu yamutu fa innahu la yadri kasancewar shi idan yayi fatan mutuwa bai sani ba fa la'allahu yamutu ala aswa'i khatimatin wa iyad billah mai wa ya mutu a bisa mummunan karshe kuma Allah madaukaki ya kare ya kiyaye ولهذا نقول دليلا haka muke cewa la tafa'al fa inna hadha safhun fil aql kakai irin wannan fata domin wannan wawanci ne rishin hankali ne amma kaunuhu dalalan fid din game da kasancewa irin wannan fata bata bata bacewa ce a cikin addini fali annahu irtikabu lima naha Allah min naha anhu annabi sallallahu alaihi wasallam kai aikata abinda manzo sallallahu alaihi wasallama yayi hadi ne game da shi ولهذا قال عليه الصلاة والسلام دليل هكا وند سيدا يا الله دا مutun tsara tabbata gare shi ce la yatamanna ahadukum al-maut kada dayan ku yi fatan mutuwa wan nahyu huna lit-tahrim kuma hani anan na haramci ne ba wai hani bane ba na an so a aikata ko an ki a aikata li'annahu li'anna tamanni al-maut fihi shay'un min 'adam ar-ridha bi qada'illah domin fatan mutuwa akwai wani nau'in rashin yarda da hukuncin Allah maɗaukaki a kan mutum. Wal mu'min ya jibu alaihi sabaru idan a sabatu darra, shi kuma mumini wajibi ne idan wani bala'i ko ta cuta ta same shi ya yi haƙuri. Bai da sabara alar darra na da shai'aini muhimmai, mala ya ce idan musulmi ya yi haƙuri, amsa wata cuta da ta same shi, to ya samu abubuwa guda biyu masu amfani muhimmai na farko takfirul khataya akwai kankarar zunubai da kurakurai dalilin musiba da ta samu mutum yayi hakuri akan ta fa innal insana la yusibuhu hammun wala ghammun wala adha wala shay'un illa kaffara Allah bihi anhu hatta shawkati yushakuha fa innahu yukaffaru biha anhu domin mumini mutum babu wata musiba da za ta same shi bakin ciki ne ko kuma wata cuta ce ko wani abu daban face sai ya yi haƙuri sai Allah maɗaukaki ya kankare mushi da wannan haƙuri da yi da wannan cuta da ta same shi zunubai hatta ƙaya da zai taka sai Allah maɗaukaki ya kankare mai zunubai idan ya yi haƙuri ba wai ya haƙuri a cire ta ba ya ƙaddara dai haka Allah maɗaukaki ya so da shi ya taka ƙaya wannan idan ya hudda ta yi haƙuri to wannan sai zamanto bai yi jinini ba sai zamanto Allah zai kankare mai zunubai kuma haka Allah ya madaukaki idan ya so bawan shi sai jarrabe shi bala'ance shi idan ya yi haƙuri to kuma shi kenan ya zamanto ya samu alkhairi yana yi kafar biha an a sani fa'ida ta biyu mai muhimmanci idan waƙafa lihtisa idan wufika lihtisabil ajri min Allah wa sabara yambagi yabtaghi bidhalika wajha Allah fa innahu yusabu hakanan idan mutum ya nemi lada wajen Allah madaukaki yayi hakuri game da abin da ya same shi to iya neman yarda Allah madaukaki da wannan hakuri da yi fa innahu yusabu wannan duk da haka nan ana bashi lada waqad qala Allah ta'ala kuma tabbat Allah madaukaki na cewa innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab lalle ana cikawa wa'anda suka yi haƙuri game da abin da ya same su na musiba ba tare da adadi ba da kididdiga cikawa kawai Allah maɗaukaki yake cika musu lada amma kaunuhu ya tamanna maut kasancewar mutum ya yi fatan mutuwa fa hadha yadullu ala annahu ghayra ala annahu ghayru rad sabirin ala ma qadahu Allah azza wa jalla wala radin bihi mutum kasancewa shi ya yi fatan mutuwa to wannan dalili ne a cewa mutum bai yarda ba da abin da Allah maɗaukaki ya ƙaddara mashi ya hukunta mashi kuma bai yarda ba da wannan kaddara ta Allah wa bayyana nabi ar-rasul sallallahu alaihi wasallama annahu in ma an yakuna min al-muhsinin fa yazdadu fi baqaihi fi baqai hayatihi amalan salihan manzala sallallahu alaihi wasallama da yayi bayanin wannan yayi bayanin kan cewa idan mutum kyakkyawan mutum ne mai kyautatawa ne a cikin addinin shi mabiyin Allah ne da manzo sau da kafa fa yazadu fi baqa'i hayatihi amalan salihan to zai dada abusa wanzo shi da yi a rayuwar duniya zai dada mishi kyakkyawan ayyuka rayuwar shi za ta dadu ta amfanu domin zai dada aiki na alkhairi kyakkyawan ayyuka a cikin rayuwar shi wa min al-ma'lumi anna at-tasbihata al-wahidata fi fi sahifatil insani khairun min ad-dunya wa ma fiha kuma abu ne sananne mutum ya ce subhanallah kadai so daya a cikin takardun ayyukan mutum tahi alkhairan duniya da lahira tahi alkhairan duniya da abin da yake cikin duniya ka ce subhanallah kadai to a cikin takardun ayyukan mutum gobe kiyama sun yi abin da yake duniya da abin da ke cikinta li'annar duniya wa mafiha ta zahabu wa ta domin duniya da abin da ke cikinsu masu gushewa ne sai zama to kamar ba a yi ba shi yasa ‘yan wata za a tambaye su ce kai ai mu ban ma tamanin ma mun wuni wa tasbihu wal amalu salihu yabqa shi kuma tasbihi da aiki nagari na kwarai na wanzuwa ne wannan min babu atfi al'amu alal khas domin tasbihi ya daga cikin ayyuka na garin na kwarai qala allah azza wa jal allah mai girma da buwa ya ce al mal wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala dukiya da yaya kawace ta duniya abu ne kawai wanda mutum zai tunkawo da shi ya ji daɗi a nan rayuwar duniya amma kyawawan ayyuka ba kayatu salihat khairun inda rabbika su ne mafi alkhairi ga wajen ubangijinka thawaban sun hilada wa khairun amala kuma mafi alkhairi ne abu ne wanda alkhairi ne na abin da za a yi guri ko guri ne wanda yake da alkhairi fa anta idza buqita walau ala adha baqaita walau adha to kai mutum musulmi idan ka wanzu ko da dai abu sa cutarsuwa ne ko cuta wa ala dararin ko abu sa wata cutarsuwa fa innaka rubbama tazdadu hasanat tana yiwa da wannan wanzuwa da kai a cikin wahala da bala'i zaka dada kyawawan ayyuka ne ka dada lada wa imma musian ko dai kuma ya kasance mai fatan mutuwa mutum ne wanda ba mabiyin Allah madaukaki ba mai sabo ne kada amila sayyi'an ya aikata mummunan aiki فلعله يستعتب أن يطلب من الله العتبة رواية نمي يردا وجن الله مدوككي أي الرضا والعذر ينمو أزري كبانا رايوش تلالا تتتهي فيموت وقد تاب من سيئاته سيأواي قري ياموت كما بايا لغا ياتوب لغا أي كان زنبنش فلا تتمنى الموت لأن الأمر كله مقضى malai ce to in haka nan ne kakka yi fatan mutuwa makdiyun domin al'amari duk gaba ɗayan shi ƙaddara ce hukunci ne na Allah wa rubbama yakunu fi baqa'ika khairul laka aw khairul laka wa li ghayrika mai yiwa wanzo ka a rayuwa ta kasance alkhairi ne gare ka alkhairi ne gare ka kuma da wannan ka fala tatamanna al-mauta bal isbir wahtasib tun yayi hakuri a bisa bala'i ko musiba da ta same shi kuma ya nemi ladanta wajen Allah fa inna Allah sai ja'alu ba'da usrin yusra kuma Allah madaukaki da sannu zai sa bayan kunci ya kawo sauki shi yasa Abdullahi da Mas'ud yake cewa da dai duniya kunci bi bai taba gamuwa wuri guda ba domin ya kawo hujja da fada Allah madaukaki fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra قال المؤلف رحمه الله وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه فإن كان لابد فاعلا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي muttafaqun alai an samu wannan hadisi daga Anas da Malik wanda yarda Allah ta kara tabbata a gare shi yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace kadda ɗayan ku ya saki yayi fatan mutuwa dalilin wata musiba da ta same shi in har dai sai yayi wannan fata to ya fadi yace ya Allah uban ya ubangiji ka rayar da ni idan rayuwata ita ce alkhairi gare ni kuma ka rasar da ni idan mutuwata ita ce alkhairi gare ni wannan muttafaqun alayh wa an qais bin abi hazim qala an samu na hadisi daga qais da abi hazim hazim yace dakhalna ala khabbab bin arat mun shiga wajen khabbab dan arat na'uduhu wa qad ishtaka wa qad iktawa sab'a kayyat mun shiga wajen shi da sunan mu kai mai ziyara ta rashin lahiya mu gano shi dalilin baya da lahiya kuma an mai wuta sakiya guda uku faƙala na'am saba guda bakwai afwan faƙala in asbahana inna ashabana alladhina salafu madaw ku sani cewa abukanmu sahabbanmu allazina salafu wanda suka gabata madau sun rage sun huce sun mutu walam tanqusuhum ad-dunya kuma duniya ba ta rage su ba wa inna asabna mala budda lahu mawdi'a mala najid lahu mawdi'a kuma tabbat mun samu abunda ba mu samu shi ba ma la najid lahu mawdi'an abin inda za mu ajiye shi illa turabu sai kasa kuma ya so yayi bayanin cewa Allah madaukaki ya bude musu duniya ya arzuta su har sun rasa abin da za su yi da shi sai dai su sa shi a cikin gini walaula anna nabiyya sallallahu alaihi wa sallama nahana an nad'u bil maut la da'utu bi in ba dan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba ya hane mu game da mu fatan mutuwa to da na yi fatanta sun ma a tainahu marratan kais ɗan abi hazim ya ce hallo wata rana muka zuwa khabbab bin arab karo na biyu wa huwa yuthni ha'itallah ana gani da kyau wa huwa yabni ha'itallah alhali iya gina wata katanga tashi فقال إن المسلم لا يؤجر في كل شيء يفني ينفقه إلا في شيء يجعله في هذا التراب mutum musulmi ana ba shi lada a cikin dukkan abin da ya ciyas na alkhairi illa fi shay'in yaj'aluhu fi hadha turab sai abin da yake sanya shi a cikin wannan kasa iyanihi a gini متفق عليه وان حديث امام البخاري ده مسلم سكبتدش هذا لفظ روايه البخاري وان لفظ روايه امام البخاري malam ya ci gaba da sharhin wannan hadisi guda biyu ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في باب كراهية تمني الموت لضر نزل به إلا أن يكون لفتنة في الدنيا يتي مالا يا أنبتا wanda rahama Allah ta ƙara tabbata gare shi cikin wannan babi babi wanda yake bayanin kyama ta fatan mutuwa dalilin wani cuta ko bala'i da ya samu mutum sai dai kawai in ya kasance wannan fata nashi dalilin tsoron wata fitina ce a cikin addinin shi ya faɗi wannan hadisi na Anas da Malik wanda yarda Allah ta ƙara tabbata gare shi qala misl an yusab al-insanu bi maradin shadid kwatamcin mutum ya kamu da wata cuta mai tsanani au bi faqarin shadid ko da mugun talauci au bi dainin mut'ib ko kuma da bashi wanda yake wahaltar da mutum fa yaqulu allahumma amattini hatta astariha min hadhihi dunya yace Allah ina ma ka kashe ni in huta da wannan duniya fa inna hadha haramun wala yajuz mala yace irin wannan fata haramun ne ko bai halitta ba li'annahu law mata فإنه لا يستريح domin idan ya mutu to ya sani fa lan yastariha ha abada ba zai huta ba rubama yantaqilu min azabid dunya ila azabin fil akhirah ashadd wa ashadd mai ya cira ta daga azabar duniya wahalar duniya da yake sha ko cuta zahin cuta ciwon cuta ya cira ta daga ci- wannan cuta na duniya azabar duniya ya zuwa azabar lahira wadda ta yi tsanani bisa tsanani ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تتمنى الموت للضر الذي ينزل بك dalilin haka annabi wani tsirayen Allah da mucin suka tabbata a gare ya yi hani game da kai fatan mutuwa dalilin wata cuta da ta same ka walakin qabil hadhihi almasaibi qabil hadhihi almasaiba bisabri wal ihtisab wal intizar alfaraj sai dai mutum ka fuskanci wannan musibobi da haƙuri da neman lada da sauraron kuranya samun mufta wa'alam anna dawamal hal min al mahal malai ce ka sani cewa wa dawama hali to iya daga cikin abeban da ya zama to bayyayewa a ce kullum mutum iya kan hali guda to wani abu ne wanda baya samun mutum in baka da lahiya wata ran ka samu ka samu lahiya in kana tsananin talauci wata ran ka samu warwara ko dai baka zama mai kuɗi ba haka nan al'amarin yake wallahu azza wa jalla yuqaddiru al-layla wan nahar Allah madaukaki shine ke kaddarar da dare da yini wa yakhlifu al-umura ala wajhi la yahtasibuhu al-insan wa la yazunnu kuma Allah shi ke canza al'amurra a bisa ta bangaren da mutum bayya tamane shi kuma bayya zatan shi li'anna Allah idza arada shay'an fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun kuma Allah madaukaki idan ya so kasancewa abu zai ce mene kawai ya kasance kuma sai ya kasance wala tatamannal maut li durrin nazala bik amma ma ya ta'allaqu bi fitnatid din malai yace game da abin da yake da alaka da fitina ta addini fa idza futina al nas fi dinihim wa asabatuhum fitnatun imma fi zarakhif ad-dunya aw ghayriha min al-fitan aw afkarun fasidatin أو ديانات منحرفة أو غير ذلك فهذا أيضا لا يتمنى بسببه الإنسان الموت ما لا يتشي جمدا فتنة دي الديني تنايوا idan Allah madaukaki afwan ya jarraba mutane da fitina a cikin addinin su wata fitina ta same su ta al'amarin budewar duniya da Allah madaukaki ya musu har suka kai ga suna gurbatar da addinin su ko addini ya gurbata ko abin da ya kama da haka na fitintunu misali mugun tunani wanda ya zama to lalataccen tunani ne na aqida ko kuma karkacewa wasu addinai ne da kuma bayan haka fa hadha aidan la yatamanna bi sababihi al-maut insan al-maut malai duk da haka wannan bai dace ba mutum yayi fatan mutuwa dalilin wannan walakin yaqul sai dai yace Allahumma qabidni ilayk ghayr maftun Allah madaukaki ka rasar da ni ka kame ni zuwa gare ka ba tare da an fitinantar da ni ba fa yasalullah an yuthabbitahu wa an yaqbidahu ilayhi ghayr maftun yayi roki Allah Allah ya tabbatar da shi akan addini kuma ya wanzar da shi ya kame shi ba tare da fitina ba wa illa falyasbir in ba haka ba to mutun yayi hakuri لأنه ربما يكون بقاؤه مع هذه الفتن خيرا للمسلمين يدافع عنهم ويناضل ما لا يتمي يوا وانزوشي tare da wannan fitintunu shine mafi alkhairi ga musulmi domin zai kare wannan fitintunu kuma yayi gwagwarmaya da ita wa yusaidul muslimin wa yukawwi zuhurahum ya taimakawa musulmi kuma ya karfafa gadon bayansu ko ƙarfinsu lakin ya ƙulu sai dai ce Allahumma in arabta bi ibadika fitnatan faqbidni ilayk ghayr maftun yace ya Allah madaukaki idan ka nihi bayinka da wata fitina to ka rasar da ni ka kame ni zuwa gare ka ba tare da fitinantuwa ba qala nabi sallallahu alaihi wasallam annabi wanda tsirayen Allah da amincin su kara tabbata gare shi ce fa in kana la budda fa'ilan falyakun in had dole ne mutum sai yayi fatan mutuwa to yace Allahumma ahyini ma kanat al hayatu khayran li wa tawaffani idha kanat al wafatu khayran li yace ya ubangiji ka rayar da ni idan rayuwata ita ce alkhairi gare ni kuma ka rasar da ni idan mutuwa ta ita ce alkhairi gare ni fa anta la tadri wajha alkhairi fi zalik domin kai mutum baka san ba bangaren alkhairi a cikin wannan faj'al faj'al al'amra ila Allah kamar da al'amari ya zuwa ga Allah Allahumma ahyini ma kanat alhayatu khairan li yani idha kanat in ta kasance wa tawaffani idha kanat alwafatu khairan li fa idha da'awta Allah bi hadha du'a idan kai musulmi ka roki Allah da wannan addu'a fa inna Allah yastajibu du'aak Allah madaukaki zai karba addu'arka wa fi hadha alhadith cikin wannan hadisi dalilun ala jawaz ash-shart fi du'a akwai halaccin yin sharati a cikin addu'a an tashtarita ala Allah azza wa jalla fi du'a ka shartanta Allah a cikin addu'a waqad jaa zalika fi nususin ukhra kuma wannan yazo a cikin wasu nasosi daban mithla ayatul li'an kamar yadda ya zo a cikin ayatul li'an fa inna zawji yaqulu fil khamisa domin rantsuwa ta biyar mijin na cewa inna la'natallahi alaihi in kana min al-kadhibin ya zamanto ya ce la'anta Allah ta tabbata akan shi in ya kasance daga cikin makareta wahiya taqulu fil khamisa ita ma za ta fadi a cikin rantsuwa ta biyar inna ghadaballahi alaiha in kanat min as-sadiqin in kana min as-sadiqin hushin Allah ya tabbata akan ta in shi mishin ya kasance daga masu cikin masu gaskiya fa shartu fi du'a la ba'as bi malam yace sharati a cikin addu'a baya da laifi sai dai ba sharatin ka ce ba Allah ba ni kaza in kaso to wannan kuma an ki irin wannan sharati thumma zakara al-mu'allifu hadith qais bin hazim ina ga muna yi tsayawa akan wannan gaba lokaci yayi abinda muka wadi daidai Allah madaukake ya bamu lada abinda muka yi kuskure Allah madaukake ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk